ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وجاء تتبت الله وبنجي وندي كارا ساكي حدا مو وانا مسلاتينا إمام مالك لكي تكون وانا أنبواء تكون وانا قريمي البركة أيو talatin ga watan ɗaya miladiya 2023 da hudu inda daidai da sha takwas ga watan rajab hijira 1445 a daidai wannan lokaci da muke haduwa don karatun littafinmu mai albarka al-istiqama wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya rahimahullah wannan shi ne darasinmu na goma ko? na ashirin wannan shi ne darasinmu na ashirin alamun biran da gyara wannan shi ne darasinmu na ashirin kuma idan ba manta ba dai wato muna karatu cikin wani babi da shekul islam ya ce zai mana bayanin a saɓani dalilansa ko sabubban saɓanin da kuma ladibban da ake so a samu idan an samu sabani wannan shi ne abinda da muke ta kokarin fahimta a satin da ya gabata ba mu yi darasi ba saboda tafiye-tafiye amma dai darasinmu na ƙarshe bayan mun ji abinda allah ubangiji ya abinda malam ya gaya mana dangane da fadin Allah ta'ala cewa Allah ubangiji ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj mun ji menene haraj mun ji menene istita'a mun ji menene taklif da wus da Allah ta'ala yake cewa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha din mun ji wannan to sannan sai kuma malam ya karanta mana wani hadisi wanda imam bukhari ya rawaito a cikin kitabul jihad wasiyar da imam muslim a cikin kitabul ashriba daga ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da ya tura mu'adh bin jabal da abi musa al-ash'ari yaman annabi sallallahu ya tura mu'adh bin jabal yaman akwai hadisi sananne wanda muka sani ko annabi yana ce da shi innaka ta'ti qaumun min ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illallah har zuwa ƙarshen hadisin hadisi sananne wato annabi ya ce da mu'az jabal da mu'az bin jabal da zai tafi yaman ya ce da shi zaka je gurin wasu mutane ahlul kitab wato waɗanda zaka je gurin su suna da ilimi da kristoci ne da yahudawa don haka ya zama farkon abin da za ka kirawo shi zuwa gare su zuwa gare shi shi ne su shaida babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai ce idan sun maka da'a to sai kuma ka karantar da su cewa Allah ta'ala ya farlanta musu sallah guda biyar a kowane yini da dare in sun maka da'a to sai ka ce musu kuma Allah ya farlanta musu zakka a cikin dukiyoyinsu za a rika karba daga gurin masu dukiya ana wato bayar da ita ga waɗanda ba su da ita to bayan mu'azzir jamal annabi sallallahu ya tura abu musa al-ashari shi ma an tura shi yaman to su duka biyin annabi sallallahu ya zaunar da su ya karantar da su cewa yassira wala tu'assira ku sauƙaƙa kada ku takura ku zama masu sauƙi komai naku ya zama mai sauƙi kada ku ku rika gallazawa mutane kuna kuna tsaurarawa mutane sannan wa bashira wala tunaffira ku rika yin bushara kar ku rika kore mutane ku rika bushara duk maganganunku a rika jin akwai bushara akwai akwai maganganu masu sauki waɗanda za su iya attracting mutum shi ma ya zo ya shiga ba wai ka rika faɗar maganganu masu zafin da wani ma ba zai iya shigowa ba mene ne ke faruwa ne ok mun gane sannan ma'aiki alai salatu salam ya ce da su wa tsawa'a ku rika samun haɗin kai wala takhtalifa kada ku rika sabani a tsakaninku wannan ita ce shawarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su cewa su rika zama masu sauki su daina zama masu tsanani kuma su rika yin bushara su daina kore mutane mun gane korewa shine ya zama kai a cikin maganar ka babu rahama kwata-kwata kullun kawai maganar ka yan wuta ko kowa ya zama ɗan iska ko mutane sun lalace kai kullun matsalar ka kenan a ya kamata wata rana a in ka ce sun yi laifi kuma wata rana ka ce musu Allah ma yana da gafara kuma zai iya gafarta wa mutum duk laifin da ya yi da sauransu haka ake so to sannan annabi ce da su su rika haɗin kai samu haɗin kai a tsakaninsu kar su rika saɓawa inda suna saɓawa to da a wasu ba za ta kai inda ta kai ba musamman a gurin da suke na masu ilimi to idan a wurin masu ilimi inda za a rika samun kwan gaba kwan baya to abinda za su lura da shi shine da abin ma kawai a watsar da shi to shi yasa ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce da su tawa'a wala takhtalifa ku duka yin mutawa'a kuma ina jin hannaba da shawara anan ko cewa in mun lura da abin da yake faruwa yanzu za mu ga malaman ahlus sunna suna cin kansu wannan ya faɗi magana wannan ya ce ba haka ba wannan ya faɗi magana wannan ya ce ba haka ba wannan yawa wancan raddi wannan yawa wannan kaza irin wannan ba ba za a samu natija mai kyau ba amma kuma duk da haka akwai wasu daga cikin ahlus sunna waɗanda suna da masu faɗa musu su je ko da sun ja sun take za a samu wasu waɗanda su yi waya da su ko su kira wasu su gaya musu abin da kuke kai ba daidai ba ne kuma za su fito su ce sun janye maganarsu saboda malamai sun yi magana a kai mun gane? ba wannan na san contribution ne na wannan social media platforms da ake iya yada abubuwa cikin sauki a lokaci guda amma hatar zutsin da ake yi raddi raddin da ake yi za ka samu wani bai kai yayi raddi ba wani matsayinsa bai kai yayi raddi ba bai kai yayi raddi ba amma tun da yake magana ce ta kawai ka kafa kyamara a ɗakin kama ka zauna ka faɗi duk abin da ka gana ma kuma dole kowa ya ji kuma ya gani kaga abin ya zama mai sauki amma a da da ba social media platforms din nan sai ka ga a raddin yana da matukar sauki nan ba wai babu raddin ba me idan ka dauke irin su su marigayi kala rawi aka ga raddi ne wannan karshen raddi yawa to amma zaka ga in ba shi din ba duk wanda zai raddi zaka ga sai in yana da dalili kwakwaran dalili sosai a cikin malaman sannan ne ma zai iya fitowa ya raddi har a yi kaset har a yada har kowa ya ci amma yanzu kullum fa raddi ake kowa ma raddi ake masa kuma kowa raddi yake illa nadira sai waɗanda suka san abin da suke su ne waɗanda a wannan raddara rududin nan ba su dame su ba to nake cewa ko a nan idan lokaci ya yi za ku fara wa'azuzzuka ko za ku fara kiran mutane zuwa ga abu Allah ko abu annabi sallallahu alaihi wasallam dole a zama akwai haɗin kai dole ne dole a samar da wata majalisa dama dalilin ma da yasa a ƙungiyoyi na addini ake da majalisar malamai kenan saboda a zauna a tattauna ishu a fita da baki daya kuma wannan ba yana nufin haɗin baki bane ba fa za ka faɗi ra'ayinka da fahimtarka sannan kuma kowa zai faɗi ra'ayinsa da fahimtarsa sannan za a samu matsaya duk da haka wani zai ce shi yana nan akan ra'ayinsa kuma ba za a tilasta shi ba amma dai an san matsayinsa kuma an san yaya za a yi da da ra'ayinsa ya za a yi masa raddi na ilimi shine kawai amfanin al'amarin ka dole sai an samu haɗin kai duk matsalar da baka gane ta ba je ka nemi ɗan uwan karatunka ku tattauna da shi ka ƙara samun fahimta mai kyau in kun samu saɓani ku yi gaba har ila har a samu matsaya to sai zama na ba a samun baki biyu mun gane to sai iya kuma da yake cewa fa'iza kana kazalika idan al'amarin haka yake fama ajazal insanu duk abin da mutum ya gaza an ilmihi wa atikadi mutum ya samu gajiyawa dangane da samun ilimin wannan abin ko kuma ya kudirce wani abu amma shi ya kudirce shi ne a kan ilimin da yake da shi kawai hatta ya aƙida wa ya ƙudir da hu hatsa'an aunisiya sai kuma a samu wani wanda shi kuma wato ya saba masa zai zo ya ce da shi ai wannan abin da kake da shi na ilimi kuskure ko abin da ka kudirce a zuciyarka na aƙida kuskure ko kuma an karantar da kai amma ka manta wanda duka wannan yana iya yiwa ka iya samun mutum yanzu kafin zuwan ahlus sunna kafin bayyana sunna wanda ake yada ilimi a ko'ina duk wanda yake rayuwa zaka samu kowa yana da ilimi daidai gwargwadon yadda Allah ta'ala ya bashi kuma kowa yana da aƙidarsa a cikin zuciyarsa wannan aƙidar ko an karantar da shi ko ba karantar da shi ba ko da aka tashi karantar da shi an bi ta hanyar da ya dace wajen karantar da shi ko ba abu ba amma dai dole akwai wasu abubuwa da ya kudirce a cikin zuciyarsa kuma yake da rayuwa da su a haka ina yawan ba ku misali da adangaramar kofar ɗaki ina yawan ba ku misali da wannan a cikin kakanninmu da suka da suka wuce har yanzu ma kuma akwai guntu wanda ka zauna akan adamin garmar kofar daki za ta kore ka za ta ma faɗa za ta ce maka a wurin wannan akwai wani abu ko dai aljani ko shaidani ko wani abu makamacin wannan a ilimin da ta take da shi ne mun gane ya ta ta samu wannan ilimin ita ta sani amma dai ilimin ta ne dai wannan iyaka ilimin da Allah Allah ya sa take da shi kenan cewa a kofar daki ko a kofar gida ko akwai waye akwai wasu aljanu waɗanda suke iya sa mutum yayi kaza ko yayi kaza ko yayi kaza kai kuma yanzu da ka zo ka sami ilimin da ya nuna maka ba wani aljani a wani kofar daki ba wani aljani a a kofar gida ba duk ba wani duk wannan duk kurafat ne duk zantuttuka ta yi a daɗin ma dalilin da yasa aka yi aka fitar da wannan ɗin watakila ka san dalilin da yasa da aka yi wannan kaga zaka ce su da suke da wannan ilimin ko dai kuskure ne ko kuma a'a an koyar da su yadda al'amarin yake suka manta yadda process na ilimin yake suka masa wata fahimta gaba mun lura da wannan amma dai duk wanda ka ganshi ya aikata wani aiki ko kuma ya kudirce wani abu a zuciyarsa to ka tabbatar da cewa iyaka abin da yake da shi kenan na ilimi kai kuma da baka da wannan ilimin ko kana da shi kuma kana da wani wanda ke sama da shi ko wanda ya fi shi inganci dole zaka ce yana kan kuskure ko kuma yana kan abin da yake ba daidai ba to fa zalika maghfurul lahu wannan Allah ta'ala ya ga dama yana iya gafarta mishi saboda iyaka abin da ya sani ke mun gane kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ijtahada al-hakimu idan mai hukunci ya ijtihadi fa asaba sai ya dace falahu ajrani to yana da ladaddaki har guda biyu ladan farko na bai yi son zuciya ba ya tsaya ya yi tunani ya auna abubuwa cikin maganganun Allah ta'ala da ya sani da hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya sani da karantarwar malamai da ya sani su ya bi bai bi son zuciyarsa ba na biyu kuma don ya dace da ya kokarin kuma sai ya dace sai Allah ta'ala ya bashi lada biyu wa idza ijtahada fa akhta'a amma idan ya ijtihadi sai ya kuskure falahu ajrun to yana da lada daya a wata riwaya aka ce wa khata'uhu maghfurun kuskuren da yayi kuma an yafe masa saboda ba da san zuciya yi ba ba da san zuciya ba abin da ya taso masa ba ya da zai network ba a MTN ba network barantana yi tambaya kuma abin nan ya zo gashi nan gaggagagga yaya za a yi saboda haka ya a'auna ya a'auna ya ga kawai bari yayi kaza saboda ba da zai ba zai iya ricin malamin sa ba kuma ba da wata takarda da zai karanta ko wani abu da zai iya ji wanda zai iya fitar masa da wannan abu to kuma sai aka yi rashin sa'a abin da ya dauka din kuma kuskure to yanzu yana da lada daya inji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kuskuren da ya an gafarta masa saboda me saboda ba da san zuciya ba ba da san zuciya ba ya tsaya ya yi tunani ya a'auna abubuwa iyakar abin da Allah ta'ala ya bashi na ilimi ya a'auna ya kai ya kawo yake ga kawai bari ya yi kaza tunda yanzu ba yadda za a yi ricin wani ya samu wani ilimi sama da wanda yake da shi bayan abubuwa sun yaye kuma sai ga ashe ya kuskure to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yana da lada daya kuma kuskuren da ya an gafarta masa wa hadha yakunu fi ma huwa min babil qiyas والنظر بعقله ورأيه to irin wannan kuma yana faruwa ne a babin kiyasi alkiyas wanda kiyasin nan ana yin sa ne bayan bincike da hankalin da Allah ta'ala ya baka sannan kuma ka ɗauki ra'ayinka ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba mun sha tattaunawa akan kiyasi kiyasat abubuwa da yawa babu nassi da ya zo ƙarare ya ce a yi ko ya ce kar'ayi amma ana ƙiyasta abubuwa da yawa daga cikin hukunce-hukuncen addini da yawa kaso mai yawan gaske duk da ƙiyasi aka fitar da su da ƙiyasa duk aka fitar da hukunce-hukunce to a cikin wannan babin na ƙiyasi ka auna wani abu da wani abu ka auna wani abu da wani abu ka fitar da amsa to ana iya samun kuskure a nan gurin mun gane ta fuskar bincike ka bincika ka gano wani abu daidai ne ko ba daidai ba ne a wannan binciken da za ka yi za a iya samun kuskure za kuma iya samun daidai ta fuskar ka faɗi ra'ayinka dangane da wani abu shi ma a wannan gurin za a iya samun daidai za a iya samun kuskure mun gane ba a ce duk kiyasin da kai dole ba ne sai ya zama daidai kuma ba a ce dukkanin abin da ka tuno da hankalinka dole ya zama daidai ba ba kuma aka ce dole ra'ayinka dole ya zama daidai ba ka yadda in dai babu nassi na alkur'ani ko kuma hadisi to duk abin da ka zo da shi zai iya zama daidai zai iya zama kuma ba daidai ba to in ya zama ba daidai ba ka yadda kawai ba daidai ba ne kawai ka kwantar da kanka ka kwantar da hankalinka ka yadda kawai ba daidai ba ga daidai din inda yake shi kenan ka ɗauka a ciki duk lokacin da aka ce ba daidai ba ne sai ka ce ba ka yadda ba kai ka tsaya a kan abin da kake da shi na ilimi to an samu sabani ko ba samu ba an samu mun gane shi yasa da yawa idan mun gama wannan muka gama babin watakila zan zo na karanta mana abin da malamai suka faɗa dangane da sabanin nan abin da yake kawo shi da yawa san zuciya ce take kawo sabani da yawan sabani san zuciya ne don wani zaka ga an masa bayani ko wani abin ba kyau ba daidai ba ne ga dalili ga dalili ga dalili duk da suka nuna ba daidai bane amma zai dogi akan abin da yake kai da to har sabanin yazo ya bayu zuwa ga wani abin da yake mummuna mara kyau wa yakunu fi ma huwa min babin naql wal khabar sannan tana iya yiwa a sami irin wannan inji shaykhul islam a babin an-naql an-naqlu in aka ce naqali a istilahi da shari'a shi ne ɗakko abin da ke cikin alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane shi ne naƙali naƙal da zarar kaji an ce naƙal malami ya ce an naƙali to yana nufin ka naƙalto wani abu daga cikin alkur'ani musamman alkur'ani mun gane a ba a larabci ne yanzu aka ce baka naƙal wadaratun naƙal to yana nufin transportation mun gane dan za ka ɗauki wani abu ne daga wani guri ka kai shi wani kamar yadda za ka nakalto daga cikin littafi zuwa ga kunnuwan waɗanda suke sauraron ka ko ka nakalto shi daga cikin littafi ka sa shi a cikin littafin mun gane ka kama kai transporting ɗinsa ne daga wani guri ka kawo shi wani wal khabar haka nan al khabar yana ɗaukan ma'anar sunnan ma'aiki alaihi salatu wassalam a cikin za ka iya ɗaukan ayar alkur'ani kuma ka bata fahimta ba daidai ba mun gane in ka tsaya akan wannan fahimtar taka ta ba daidai ba wani kuma ya mata fahimta wadda take daidai an samu sabani ko ba samu ba an samu mun gane idan ɗaya daga cikin ku bai tsaya ya gane da ɗaya ba to za ta tafiya da wannan sabani shi yasa wasu sabanin in ka bi su zaka ga wato sabani ne wanda yake sa'ik wato sabani ne wanda kawai ra'ayinka ne da hankalinka ya baka haka amma ba hakan bane daidai sai dai kai ka tsaya akan cewa dole haka ɗai shi ne ne to sai ta samun tababa da kuma rikici a tsakaninku walƙabarin lalzi ya naluhu sam'ahu wa fahmuhu wa akluhu akan iya samunsa ta fuskar annakalu ka karanta ayar alƙur'ani ka fahimce ta ba daidai ba mun gane a baya ina jin aimin tattauna a wannan kutilar karrasu ko wani ce an kashe masu karas haka ne to me wannan fassarar kaga me wannan fassarar inda zai fassara maka ayoyi to Allah ne ya san irin yadda zai maka dama-dama da da da da alqur'ani kun fahimci wannan kawai ya ce karrasu ya ga a kewaye da shi dai babu wani abu da ya karra sun kamar karas kuma ya san kutila da ya kashewa ne ko mun gane to akwai waɗanda fa da haka suke fassara alkurani a haka ɗin wannan da ka gani a haka suke suke fassara shi to kaga dole a samu rikici ko da wanda zai zo shi ya iya larabci ya san abin da ma'anonin suke nufi ya zo yana faɗa kaga za a samu kuskure ko ba za a samu ba da kuma wanda zai ce shi kuma zai fassara alkur'anin ne ne da alkur'ani dan uwansa kaga a sakin wani sabani ko kuma a ce za a fassara shi kamar yadda maki alaihi salatu wasallam ya fassara mun gane zai ta samun sabani to wanda ta fuskar nakali kenan wal khabar da kuma labarai sune hadisan maki alaihi salatu wasallam allazi yanaluhu sam'uhu wanda jinka yake samu ya ji ai kana ta ji ana fadar hadisai ko hadisi annabi sallallahu alaihi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to sannan wa fahimuhu in ka ji kuma ai za ka fahimci abin da ka fahimta a ciki mun gane wa aqluhu sannan dole hankalinka zai yi amfani zai taka rawa mai yawan gaske wajen fahimtar da kai mai wannan hadisi yake nufi an ba misali yanzu misali akwai hadisi da Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad Maki alayhi salatu wassalam yace aktsaru munafiqi ummati qurra'uha aktsar munafiqi ummati qurra'uha mafiya yawan munafikan al'ummata makarantanta ne yanzu kowa abin da zai fahimta da ba ko wani da ce a cikin da haka ne haka da wata wannan duk muna fi kai da ke ko wani shi daga nama ayi discouraging ɗinsa daga neman karatu saboda baya so ya zama munafi wani kaza wani kaza kowa da yadda hadisin zai shiga kunninsa da kuma girman hankalinsa da nuna hankalinsa da cikin iliminsa da yadda zai fahimci hadisin kuma kun gane yau zan mana bayanin hadisin wata kawai ina so na ba mu misali ne mu gane wa yakunu fiha huwa min babil ihsas sannan ana iya samun matsalar min babil ihsas ihsas shine shine abin da ake cewa feeling feeling feeling me me feeling da Hausa ka ji a jikinka ko ka yi feeling abin a jikinka ko to yana iya zuwa min babil ihsas walbasar ko kuma ka gan shi da idanka mun gane za ka ga wani abu ko za ka ji wani abu a jikinka wanda zai baka wani ilimi akan wani abu kuma za ka gamsu da wannan ilimin wani kuma in ya ji wannan abin ko ya ga wannan abin abin da zai fahimta shi kuma daban wallazi yajiduhu wa yanaluhu bi nafsihi wanda shi ma zai samu a karan kansa mun gane yanzu kai idan idan baka san da kai da kake zaune ka san idan wutar lantarki ta kona wani abu za ta yi kauri mun gane za ka ji shakunanka a cikin hancinka ko da kuma wanda shi shi bai san waɗannan appliances na na na, na lantarki ba za a samu bambanci ko ba bambanci za a samu kai kana ji wani zaka ci akwai kauri wani abu ya kone nan gurin shi kuma tana iya yawa ma ba zai ma kawo aka ba zai dauka watakila ku a birni haka ake yin wannan wannan watakila ku a wurin ku shine kamshi wannan haka zai dauka watakila mun gane aha haka nan idan akwai irin iskar da wani zai ji a jikinsa ya taba jikinsa ya ce wannan iskar ta ta kakaci mu ana ga mana wannan ta wani iskar ta sanyi ce wannan ta kaka ce wannan ta kaza ce mun gane musamman waɗanda suke rayuwa da ilimin ba yanzu ba kawai da muke rayuwa da ka kawai to haka na abubuwan da muke gani a a kun a da idanunmu fa hadhihi al-madarik al-thalatha malaice to waɗannan madarikus thalatha din waɗannan an ce ababan riska guda uku waɗanda da su ne kake iya riskar abubuwa ai da ji ne da gani da kuma wannan abin da ake kira shi filit ko yawa shi a nan a ƙa'ida kamar guda guda biyar ne akwai shinshina akwai ɗanɗana ko yawa to amma shi a nan gudun guda uku kawai ya kawo da ji da gani da kuma ihsas shi ne ka ji wani abu a jikinka ya ce to waɗannan guda ukun kadi ya hasulu da sheikh lishaksi biha ilmun ya bihi da waɗannan abubuwan guda uku ko ji ko gani ko ihsasi mutum yana iya samun ilimin da zai gamsu da shi mun gani? za ka iya ganin abu da abin da ka gani a yance gani ma ya kori ji ko? za ku umar ka iya jin wani abu kuma jin ya gamsar da kai cewa eh abin ya faru zai zo zai ba misali ko kuma ka ji abin a jikinka kuma ka tabbatar da cewa akwai abin haka ne? yauwa in ka shiga cikin wani ɗaki mai duhu sai wani ya gaura mamari ai in sama da ƙasa ta natse ba ka yadda ba cewa babu kowa a cikin nan gudun in duka kawo mutane bayani ba su gamsu ba kai dai ka gamsu akwai mutum a cikin nan don har an mare ka ko ko an kama ma hannu da kyar ka cire ka fito mun gane to waɗannan yace suna iya bawa mutum ilimi ilimin da ya qa'u bihi ilimin da zai gamsu da shi shi yasa in kaga abu ka tsaya ka kalle shi sosai da kyau dan tana iyawa zai taimaka maka wajen fahimtar da kai wani abu in zaka ji wani abu ka tsaya ka saurari abin nan da kyau dan zai iya taimaka maka wajen baka wani nau'i na ilimi wa ya kunu zaruriyin fi haƙƙihi kuma tana iya wa ilimin da ɗaya daga cikin waɗannan kafafan guda uku za su baka zai iya zama ilimi na dole a kan kanka zai samu maka wani ilimi wanda zai sa ka dole ka yi wani abu mun gani? don duk lokacin da kake da kaga wani abu ana cewa menene gani ya kori ji wannan wanda waye ya tare shi maciji in ya sari mutum ko in ya ga zimma sai ya gudu saboda shi ya san saran maciji amma wanda bai sani ba fa shi ba zai damu ba tukuna har sai in ya sare shi tukuna mun gani jinka ko ganinka ko ihsas ɗinka yana iya samu maka da ilimi kuma ilimin da zai sa ka dole sai ka yi aiki da shi ilimi na larura zai zama ilmin ne zaruriyun fi haƙƙil mar zai zama ilimi ne na dole sai ka aiki da shi kai a karan kanka yanzu wanda bai taba jin magana annabi sallallahu alaihi wasallama ba akan wata mas'ala da kuma wanda ya taba ji akan wannan mas'ala din kaga ba daidai suke ba shi a haƙƙinsa ba dole bane ya aikata dan bai sani ba kai kuma ka sani mun gane kai ka sani ka san annabi ya ce kaza kaza kaza kaza shi kuma wannan bai sani ba ma kwata kwata shi yasa idan idan jahili ya aikata abin da yake zai iya zama kafiri ma ba a dora masa kalmar kafirci saboda me saboda jahilci saboda bai sani ba amma wanda yake da ilimi in yayi to sai a bashi wannan kalmar shi kuma mun gane kun ga ashe kenan akwai abin da in ka ji shi daruriyin dole sai ka aikata baka da uzurin da aka ce baka aikatawa amma wanda bai ji shi ba babu wannan darura din akansa babu wannan dolan akansa kuma duk haka abin yake duk abin da mutum bai da ilimi akansa zaka samu ba dole bane akansa mun gane aka samu wani abin ba ba dole ba ne a kansa suna ganin kamar a duk da cewa ba wai an ce ka zauna ba ne baka da ilimi kuma saboda shi ma rashin ilimin shi ma wani laifi ne mai zaman kansa har ila mislu ma yajiduhu fi nafsihi min al-ulum ad-daruriyya kamar dai irin abin da kake ji a ranka dangane da ilimin muka da kake da su na dole yanzu da wuya wani dalili ya sa ka daina sallah Allah ya kiyaye domin ai ka gama samun ilimi akan cewa sallah dole ce akan ka kuma ka yarda cewa dole ce akan ka har idan baka yi ba ma ka manta in ka tuna a furgita zaka tashi haka ne ko ka gamsu cewa azumi wajibi ne akan ka kana da wannan ilimin saboda ka ilimin da karfin ilimin da kake da shi ya sa ka sakankance ma kawai in dai lokacin ya zo kawai za ka ci gaba da yin azumi ba wani abu da zai hana ka ka yi wannan mun gane sai sai ke cewa daga cikin irin abubuwan da za su sa ka ka samu ilimi wanda yake na larura wanda taqa'u bihi ilimin da za ka sakankance da shi yace mislu ma sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wasallam kamar irin abin da za a ji daga ma'aiki alaihi salatu wassalam aw min al-mukhbirin lahu ko kuma a ji shi daga wajen wanda suke bada labari daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqina kuma su zama masu gaskiya khabaran yufiduhu al-il su baka wani labari da zai fa'idantar da kai ilimi ka ajiyo wata magana daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ko wasu su na kalto maka wata magana daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ka gamsu da gaskiyarsu sai su faɗa maka cewa annabi sallama ya faɗi kaza wannan faɗar da za su yi maka za ta fa'idantar da kai ilimi za ka sami ilimi tabbas saboda su da suka gaya ma gaskiya suka gaya ma dama su masu gaskiya ne kalkabarin mutawatir kamar alkabarin mutawatir allazi yufiduhu al-ilm taratan wanda shi alkabarin mutawatir wani lokaci yana fa'idantar da ilimi bi kasrati adadin mukbirin saboda yawan waɗanda suka bada labarin wa taratan bi sifatihim wani lokaci kuma saboda sifofinsu wa taratan bihima wani lokacin kuma saboda yawansu da kuma sifofinsu wa gairi zalika mimma yufidul ilm da wasu waɗannan waɗanda za su iya fa'idantar da ilimi yanzu ma ya ba mu ya ba mu magana akan mutawatir hadisan annabi sallama duka idan aka tara su dukansu malamai suna raba su gida biyu sai ce akwai ahad akwai mutawatir akwai wasu hadisai da ake ce da su ahad akwai kuma waɗanda ake kiransu da mutawatir shi ahad shi ne yake kasuwa kashi hudu akwai mashhur akwai garib akwai aziz shi kuma wannan mutawatir yana nan sunansa mutawatir shi ne za mu tattauna a kansa kashi biyu kawai ke kasuwa ko ya zama mutawatir lafzi ko ya zama mutawatir ma'anawi akwai wanda yake zama mutawatir ne lafzan wa ma'anan mun gane in an ce at-tawatur shine at-tatabu wato a samu wani hadisi wanda mutane da yawa suka rawaito shi a kowace ɗabaka mun gane sahabbai da yawa suka rawaito tabi'ai da yawa suka rawaito tabi'u tabi'ina da yawa suka rawaito tabi'u atba'u tabi'in da yawa kowanne generation a samu mutane da yawa ne suka rawaito shi wannan shine mutawatir wannan shine sharadin sa na farko sharadi na biyu ya zama an yi amfani da ihsas wannan ihsas din da muke magana kamar yazo da ra'aitu ra'aitu ko sami'tu ko haddasani mun gane ya zama dai akwai ihsas ka ji ne ko ka gani ba wai an baka labari ba a ka ji daga bakin wani ko ka gani wani yana kaza ka tambaye shi yace shi ma ya ga wani yana yi shi ma an tambaye shi yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi mun gane ihsas da wannan to sannan yawan mutanen kuma ya zama ya kai yawan da ba a tsammanin za su iya haɗa baki su yi ƙarya shi yasa wasu suka ce kamar mutum goma wasu suka ce a'a daga dai goma zuwa saba'in mun gane? kamar goma zuwa saba'in ta wani shi ne tawaturi dalilin da yasa ake samun tawaturi a na sha ba mu labari ya ba sha ba mu misali annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna daga shi sai wani kuma su yi magana duk magana da annabi sallallahu alaihi kuma ilimi ce yanzu wannan magana da suka yi su biyu kaga ba wanda ya ji ta sai shi wannan mutumin mun gane ma'aiki alaihi salatu wassalam haka zai zo ya ce zo mu je karakai sai ku tafi ai kaga ba za ku tafi ku je ku dawo ba kawai ku yi gum ba ka magana zai ga ma wani abu ko kai zaka tambaye shi wani abu ko wani abu zai faru wanda zai sa annabi sallallahu dole ya magana in yi magana kuma karatu ne kuma haka kawai kana da dama ka zo ka ce ma'aiki annabi sallallahu ya zo ya raka ka wani guri kana da wannan iko ba wanda ya hana ka har tsohuwa tana zuwa ta ce annabi ya zo ya raka ta wani guri kuma ya bi ta tafi ya je ya raka ta ta gama abin da ta gama ta dawo ta yi tafiyar da shi ma ya zo ya zaman sa saboda tawaru'u na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun gane ko wani ya ce yana da karamin karfi ma ya ce yayi abinci annabi ya zo ya ci kuma annabi ya je shi gidan kuma a tattauna mun gane har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin ma yayi santi ma kuma santi annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin namu bane kai in kai santi diddi dama dai ba ƙarya ake a santi ba amma dai zaka ga wani abu ne mai fa'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa to kun ga irin waɗannan da kuma magana da annabi zai faɗe ta a kan mambari ranar juma'a ku duba masallacin da ke cika ranar juma'a ko dama an gaya ma ka zo a sa'a ta farko sai sa'a ta biyu sai sa'a ta uku ana ta cewa lalle lalle a taho masallaci a zo da yawa saboda za a tattauna ta magana mai muhimmanci Allah ma ya ce idan idan nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillah kara ji an kira kiran sallar da daga italy man zai hau mambari to duk abin da kake ka daina suka ce ko aure ya kamata a wannan lokacin bai bada ba kwata-kwata in aka yi ciriki a wannan lokacin bai yi ba kowa ya daina abin da yake a tafi masallaci to kaga mutane za su zo na gari da yawa a taru to annabi ta sallama sai ya faɗo ta magana akan mambari kaga waɗanda za su ji ai ba ɗaya bane ba biyu bane ba uku bane ba hudu bane ba biyar bane haka ne? to sannan akwai maganar da zai faɗe ta ranar sallah a idi wadda da yara ƙanana da mata da 'yan ƙauyuka da 'yan kowace anguwa sun taru kuma annabi sallallahu mai faɗa kuma duka suka ji aka ga maganganun ba za ka ba su aji ɗaya ba mun gane to irin wadda mutane da yawa suka sani idan ake kira mutawatir ita ce wanda muke magana akan shine malai yake ce mana مثل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من المخبرين له الصادقين خبرا يفيد العلم كالخبر المتواتر خبر خبر wanda yake mutawatir kaban magana wanda take mutawatira wanda duk da yawa daga cikin sahabbai sun santa kuma sun tafadatta ba sau ɗaya ba sau biyu ba ana ganin duk cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam duka mutawatiran da ake da su hadisin da ya fi kowanne zama mutawatiri shine man ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar wannan shi da aka ce ɗaruruwa ne aka rawaito daga wajen sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara duk wanda ya mun ƙarya da gangan to ya nemi gurin zaman sa wuta yanda suka ce wannan shine shine misalin mutawatir lafzan wa ma'anan yadda ka ganshi din ne yadda na faɗa haka duk inda ka je za ka ganshi haka haka kowa yake faɗa kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sun yi saɓani dangane da dalilin faɗar wannan hadisin wani suna ganin wani ne ya je ya ce ya je wani gida ya nemi aure ya rasa kawai sai je wani gida ya ce ya annabi ya ce ku aura min yarku sai suka ba shi aure bayan an gama biki an tare ma sai suka ce to aikutun da annabi har ya san da zaman mu ya turo ya ce ma aurar da yarmu zuwa ga wani ya kamata mu je mu yi godiya to sai suka zo suna godiya kaza kaza kaza kaza annabi ce shi ba shi tura shi sam to shine yace a kira mutane su to shine yayin wannan ya tsawatar cewa duk wanda ya mun ƙarya da gangan to ya nemi gurin zaman sa wuta a wani guri yace kun ga in kuka mun ƙarya ƙarya ko mun ƙarya ba daidai yake da kawa wani ƙarya ba al-kadhibu alayya laysa ka kadhibun ala ahad ka yi ƙarya ka ce annabi ya ce bayan bai ce ba to ba daidai yake da ka ce shugaban ƙasa ya ce bayan bai ce ba to wai shugaban ƙasa in ya ce abubuwa nawa shugaban ƙasa yake cewa ya ke yi kuma ba wani abu da zai faru sun gani amma an ka ce annabi ya faɗi magana shi yasa malam yake ba da misalin takardar nan da da take yawo ta wani ahmad mai gadin masallacin annabin nan wanda ya ce dole an ka samu sai kayi fotokofi ga kashi 40 kayi waye kayi waye kayi waye kaga wato takaddar ashe ta dade tun 70s wannan takaddar take yawo i ko ta lafa sai kaga ta sake dawowa me yasa take wata saboda an ce annabi ne yace mun mun gane so shi yasa ba ba haka kawai zaka saki bakin ka ce annabi ya ce kaza ba kuskure ne ba karami ba zaka jin yiwa kanka bala'i da musifa a ka tabbatar annabin ya faɗa in ya faɗa tabbas to baka da wata matsala ka je ka faɗa ka ce annabi sallallahu alaihi ya faɗa to yanzu sai kawai ka zo ka samu a annabi nau'i na biyu shine al-khabar mutawatir al-ma'nawi akwai wanda yake ma'anawi kamar misali a ceto na makiyar da salatu mun gane ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama ko sa akwai firar din da suke ganin annabi ba zai ceto ba musamman mu'tazila to amma akwai hadisai dandazan hadisai daga wajen sahabbai da yawa waɗanda suka zo da ma'anoni da suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi mai zai ceto kamar misalin tafki na alkausara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ne da yawan gaske daga wajen sahabbai da yawa waɗanda suke nuna lalle annabi sallallahu yana da wani tafki ranar alkiyama shi tafkin fadinsa tafiyar shekara 70 kuma sukwaya ne sukwaya ne haka tafkin farinsa ya fi nono fari zaƙinsa kuma ya fi zuma zaƙi in ji annabi sallallahu kuma daga aljannar firdausi akwai mirzab akwai indararo daga nan ruwan yake zubowa cikin cikin wannan tafkin yana da kofuna da za a sha shi adadin taurarin da suke sama annabi ya ce duk wanda ya sha kuma ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada to hadisai ne da yawa daga wajen sahabbai da yawa waɗanda suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana da wannan tafki wata wata kamar daga hannu idan zai addu'a hadisai ne da yawa amma ba zuwa suke suke ta faɗa maka maganar ga yadda daga hannu yake mun gane a an samu biyu uku goma sun ce annabi ya daga hannu haka amma sauran hadisan da yawa ba wai kaifiya za su nuna ba ba kawai za su ce maka annabi ya daga hannu ya yi kaza ya yi kaza ya kaza kai da an ce ya daga hannu ka san abin da yadda ake daga hannu to da shi ne mutawatir ma'anan akwai mutawatiri lafazan kamar da muka yi bada misali to sai in ka ji wata magana daga maki alaihi salatu wassalam ko wasu masu baka labari da za su baka labarin nan kuma masu gaskiya ne wannan akwai abin da ke cewa sanadi duk kusan sanadi yana cewa sanadi za ka samu a shi kansa sanadi iri biyu ne akwai akwai akwai ali akwai kuma nazil idan ka samu misali isnadi mai mutum kamar biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko goma to wannan hadisi ne wanda yake nazil dan duk lokacin da magana ta bi ta kunnuwan mutane da yawa kuskure an fi samun tendency na shiga kuskure cikin wannan magana mun gane amma idan aka samu kawai a cikin isnadin gabaki ɗaya bai mutum uku ko hudu ba ai ba matsala ko mun gane to sai zamana ga su da yawa sannan kuma ga su suna da sifa ta gaskiya da amana da kaifin kwakwalwa wanda ake ce malaman hadisi ke ce musu tika tika mutumin da an aminta da shi an aminta da shi yadda baka tsammani wanda Allah ta'ala ya bashi kwakwalwa kwakwalwa irin wadda wadda ake ce mata photocopy wato wace ce ake ce mata mai karfin gaske wanda babu magana ka ce wai a ya faɗa ma magana kaje kaga ba haka take ba gashi da addini gashi da amana gashi da muru'a kuma gashi da kai da kan gaske mun gane to irin su ne suka yi karatu a gurin sahabbai kuma suka karantar da tabi'ut tabi'in kuma sannan su ma da tabi'u tabi'in din irinsu ne suka koya daga wajensu suka karantar da saura mun gani kuma an rubuta tarihinsu kakaf yana na a cikin littafi inda za ka je ka bai ka je ka baje ka duba ka ga kowanne a gaya maka kwakwalwar da Allah ta'ala ya baka za ka ji kakam sun yi ce maka annabi ya ce wannan amma ya ce wannan magana za ka baka da ja kawai mun fahimta ina yan ba da misali da abu zur'a wanda na sa su silawi sun yi bincike akan abu zura mun gane mutum ne mai kaifin kwakwalwa wanda ya ce yana da littafin da ya ajiye shi shekara 25 a cikin ɗakinsa 25 years bai karanta bai buɗe wannan littafin amma ya ce kowane shafi ya san hadisin da yake cikin littafin yanzu haka idan ya ce idan ka ce in faɗa maka hadisi na shafi kaza zan gaya ma kuma an je haka za a gani saura ka yin baka da kwakwalwa karka ɗauka cewa kowa bai da ita mun gani akwai wallahi masu irin kwakwalwar da ba ka tsammani suna da brain yadda ba ka tsammani in an ga yaro mai kwakwalwa sosai kamata ya cika shi a engaging ɗinsa da karatun addini zai fa amfani zai fa amfanar da mutane mun gane to in yi zama da irin waɗannan ake da su ana da su ga gaskiya ga kwakwalwa sannan kuma ga hazaƙa wajen rike duk abin da suka ji kuma su ne suka zo suka gaya ma cewa tabbas annabi sallama ya faɗi wannan magana kaga ya dole ka gamsu cewa wannan magana tabbas haka ne to shi da yake cewa kalkabar mutawatir allazi yufiduhu al-ilm taratan bi kasrati adadil mukhbirin saboda yawan waɗanda suka ba da labarin sahabiwa ne ya rawaito sahabiwa ne ya rawaito ai ta gaya ma a gaya ma sahabi saba'in da sun rawaito to me kake nema ai ya kamata ka gamsu ko a zo a ce maka cikin tabi ai mutum saba'in sun rawaito a cikin tabi tabi da ce ma saba'in sun rawaito to kuma me kake jira ai ya kamata ka gamsu ko ko kuma ya zama taratan bi sifatihim ko ko saboda sifarsu saboda irin wannan labarin da aka gama suna da kwakwalwa suna da kai sosai dukansu waɗannan malaman na gaya ma kowanne Allah ta'ala ya bashi kan gaske kuma Allah ta'ala ya yi su ya tsara su dama watakila don su yi wa addinin annan na Allah ta'ala aiki kawai su riƙe wannan hadisan ma'aiki alaihi salatu wasalamu a kansu don su ɗauke su zuwa ga wani generation a can ma Allah ta'ala ya yi wasu masu irin wannan kwakwalwar waɗanda su ma aka zuba musu suka riƙe su ma suka kai shi wani generation har zuwa lokacin da aka zo aka yi tadwin aka rubuta hadisan akan akan littafi shikenan sai magana ta ta, ta ƙare wani lokaci da su duka gabaki daya to sai ce wa qad yakunu mimma alimahu bi atharihi dalla alai tana iya yiwa abinda ka samu na ilimi ka same shi ne da wasu asar waɗanda suke nuna abin aw bi hukmi nazrihi al-musawi lahu min kulli wajhin ko kuma ka samu wannan ilimin ta hanyar wani hukunci wato ka san wani abu abinda ake cewa mafhumul mukhalafa mun gane mafhumul mukhalafa yanzu misali a wani abu ne zai sa ka zama kana da ilimi akan wani abu mun gane yanzu kawai ka ga motar wani ko da ba shi bane a ciki zaka ce ya zo wuke haka ne ko ganin motar kadai zai nuna maka eh yana gari yawa da mai na ga motar sa dai wanda abin da aka sani shine in dai in dai baya gari wannan motar ba ta haka ne ko kamar sahu ka zo ka share guri kuma ka zo ka ga sarin wani kaga za ka gamsu cewa wani ya zo gurin nan sawu kadai zai nuna maka cewa tabbas to akwai asarar dalla ko kuma a samu wani bincike abin da ake kiransa da mafhumul mukhalafa statement za a gaya ma kai kuma sai ka yi ribasin dinsa sai ka sake samun wani ilimi na ba misali akan itikafi kuna ba na misal itikaf Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kar ku runguma matanku alhalin kuna itikafi a masallaci me mafhumin mukalafa idan ba a masallaci kuke itikafi ba kwa iya runguma su kaga sai bude maka wata kofa sai ka gano okay ashe itikafi za a iya yi a gida mun gane za a iya yi a masallacin anguwa za a iya yi a masallacin kasuwa ma ko masallacin tasha duk za a iya yi mun gane saboda mai wannan mafhumul mukhalafa da kuma ma idan ba a masallaci kake yi itikafi ba za ka iya kusantar matarka ba to amma in an duwo su dalilan da nassoshi da sauransu aka zo suna cewa itikafi ba a yin sa dole sai a masallacin da ake juma'a sai a masallacin da ake juma'a don ba a so ka fita daga wannan daga masallacin da kake yi tikafi ka tafi wani masallaci don gabatar da sallar juma'a musamman idan ranakun da zaka yi tikafin a cikin su akwai juma'a dan so ake ka zauna a cikin masallacin ka mun gane to waɗanda suke wannan mafhumul mukhalafa din sai ce a a masallacin anguwa ma za yi kai ba ma a masallacin anguwa ba a gidanka ma zaka yi tikafi mai dalili mafhumul mukhalafa mun gane shi ne musawi a wannan min kulli wajhi aw alladhi yadullu ala akhar bi tariq al-aula wa at-tanbih wa nahu zalika ko kuma fahwa al-khitab wanda muka tattauna da ku a baya wanda ake cewa al-qiyas al-aula za ku yi tuna fahwa al-khitab Allah ta'ala ya ce wala taqul lahumu uffin ko إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما توانا ولا تقل لهما أف ما هي فنكا nan kawai sun tsufa Allah ya ce karkace da su uffan uffan karkace musu to kaga wannan shine kiyasul aula wato wanda aka gaya ma bai kai wanda ba a gaya ma ba ko ka ce abinda aka gaya ma aka hana ka ya fi wanda ba a hana ka ba kankanta wanda aka ce karkace masa uffan to ya halatta ka zage shi ya halatta ba balanta naka kyare shi balanta naka zage shi balanta naka doke shi duk wannan hanyoyi ne na samun ilimi wa ma'a haza fa takunu hadhihi al-ulum inda ghayrihi mutayakkina ma ijtihadihi li dikkati al-ulum aw qafa'iha to duk da haka kuma za ka iya samun duka waɗannan ilimin makan da za ke iya a samu a gurin wani shi ya gamsu da su watakila ni yanzu ban gamsu da mafolin mukhalafa ba kwata-kwata amma za ka samu wani ya gamsu da wannan ilimin ya yadda da shi yadda ba ka tsammai mun gane ilimin da abin da kai baka ɗauke shi da muhimmanci ba wani kuma ya fi komai muhimmanci a gurin sa wannan ilimin abinda baka tsaya ka fahimce shi ba wani shi kuma shi ya fi fahimta ba wani yana ganin ai babu ilimi ma sama da wannan kai kuma kana ganin babu ilimi sama da wannan yanzu ba faɗa miki akan akan ramli ba wannan a zuba kasa ana ta zazzanawa ana ta furfutawa ai faɗa miki akai ko to wani yana ganin babu ilimi sama da wannan kuma ba yadda zaka yi ka san ilimi in baka fita wannan gurin ba kaga mu faɗa miki da shi shi kuma yana ganin ai ba mu san ba ma abin da muke tunda ban ma san wannan abin ba to wani a gurin sa wannan mutayakkina ma ijtihadihi li dikkatil ulum ay wa khafa'iha aw li wujudi ma ya'taqidu al mu'taqidu annahu yu'aridu ولا يكون معارضا في الحقيقة فيشتبه بالمعارض لاشتباه المعارض لاشتباه المعاني أو اشتراك الألفاظ دبابنا إذا منا دلوقتي babu lokaci idan muka zo sai mu tashi akan wannan dai zama mai asiri lokacin da ya kamata a ce mun tashi amma da idan mun zo za mu ji mu'arazan da yake yana so ya mana magana ne akan sunayen Allah da sifofinsa to akwai akwai iktirabat in a ce iktirab shine kamar cin karo mun gane za ka ga abu za a fada maka abu yanzu misali waɗanda suke fada da mun ce Allah ta'ala yana da hannu misali yadu ko to an sai a ce to ai yadu ai suna ne dai kawai amma ai ba abu ɗaya yake nufi ba yana da ma'anoni da yawa kamar al'ainu kun gane al'ainu me yake nufi da al'ainu ido banda shi kuma sai me kamman baka da kyau sai me kuma idan ruwa da za kuma laukhair sai me kuma idan mota eh shi ma ainu ne haka ne ain ko to kuma kana iya cewa ainihin mutum ba shi ma ainu ne ana cewa ar-rajulu bi ainihi shi karan kansa ko kuma ana cewa ido ido wannan ainu wannan ido haka ne to wannan shine itirabat al-ishtibahul mu'arid za a ce al-insan aka ce insan kun ga namiji ya shiga ciki mace ta shiga ciki yaro ya shiga ciki babba ya shiga ciki mai hankali yana ciki mahaukaci yana ciki mun gane to waɗannan su ne itirabat din so babu lokacin da watakila za mu tattauna su ba ma babu ba ma watakila bane babu amma idan mun zo darasi na gaba insha Allah sai mu tashi akan su abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangije gafarta mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته